بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar talata bakwai ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 barkanmu da sake saduwa a wannan darasi namu na ladubban ilimi daga makarantar Darul Hadithi Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi inda muke karatu daga littafin Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim fi Adab al-Alim wal Muta'allim wallafar al-Imam al-Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ata al-Kinani rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu tashi inda mala yake cewa wato a cikin faslin da yake magana alfaslu thani fi adabihi ma a shekhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi fasli na biyu da ke magana akan ladduban da suka shafi ɗalibi tsakanin alaƙar shi da malami alaƙar shi da mai shiryar da shi da kuma abin da ya wajaba a ɗalibi na girmama malami da ganin darajarsa to a cikin wannan fasli ne za mu tashi a inda malai yake cewa fa idza kana al-khamilu mimman turja barakatuhu kana an-naf'u bihi a'am kafin nan a darasin da muka yi na 30 wannan shine 31 a na 30 da da ya gabata mun ambaci wato mala ya kawo wani asari na fadin sa da yake cewa an fa an ba da salafi hadha al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum wannan ilimi addini ne ku dinga dubawa za ku anshi addinin ku a hannunsa to sai muka ambaci malaman da suka fitar da wannan afari mauqufi daga babban malami Muhammad ibn Sirin su khatibu da darimi khatibu a cikin jami' ɗinsa da cikin al-faqih wal mutafaqqih da wasunsu to sai na yi wani kuskure guda ɗaya mai matuƙar muhimmanci shine ban ambaci cewa wannan asari yana cikin muqaddima ta sahihu muslim ba wannan babu shakka ibadun nuj'a ne Allah ubangiji ya gafarta mana ni da ku ya kamata a ambata tabbas a ambaci cewa wannan asarin al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin muqaddima kafin ma a ambaci dukkanin sauran wato wuraren gazawa ta dan adam ita ta bayu zuwa ga ban ambata din ba Allah ubangiji ya samu dace sai mu kuma inda malai yake cewa وإذا فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته yana magana akan wato wajen zaben malamin da zai koya ma karatu cewa kar ka biye ma sai malamin da ya shahara yace al-Imam al-Ghazali ma yana cewa mutum ya ki daukan karatu ya ce sai a gun shahararren malami wanda ya suna to wannan alama ce ta girman kai da kuma wauta a cikin al'amarin ilimi domin shi mai koyon ilimi kaman wanda wanda yake so ya yaƙi jahilci kamar mutum ne wanda zaki ya biyo shi yana so ya tsira kaga a wannan lokacin ba zai ce sai ya zaɓi waye zai gaya mishi inda zai bi ya tsira ba duk wanda yana mishi hanyar tsira to zai bi ya tsira din to shine sai yake cewa fa idza kana al-khamilu idan malami wanda bai shahara ba wanda ba a ji labarinsa ba mimman turja barakatu ya zama cewa daga cikin malamai ne waɗanda ake fatan albarkarsa ya cika siffar malamin da ake nema ya karantar ita jarabawa ta shuhura ce kawai Allah bai jarabce shi da ita ba malam ya ce kanan naf'u bihi a amma da irin wannan malamin ma an fi cin moriyarsa malami mai ilimi wanda ba shi da damuwa in ban da karantarwa wattahsilu min jihatihi atamma kuma samun cikakken karatu a wurin shi yafi wa idza sabarta ahwalas salafi in ka tsaya ka binciki a al'amuran malamai magabata wal khalafi da malamai na baya lam tajidin naf'a ya galiban za ka samu cewa a so da dama lam tajid ba za ka samu an naf'a amfani ɗin ya yana faruwa ba galiban a galibin lokaci wal falaha yudriku ɗaliban ba za ka ga tsira tana riskar ɗalibi ba illa idza kana lishekhi min taqwa nasibun wafir sai in ɗalibin ya zama yana karatu ne a gun malamin da yake da tsoron Allah subhanahu wata'ala rabon shi na tsoron Allah rabo ne mai tsoka ma'ana ɗalibai ba sa cin moriyar ilimin malamin da bai da tsoron Allah ɗalibai ba sa samun abin da ake nema a gun malamin da ba a shaide shi da tsoron Allah ba wa ala shafaqatihi wa nushihi lit talabati dalilun zahir sai in malamin da aka samu hujja aka gane ƙarar cewa mai tausayin ɗalibai ne yana musu nasiha ma'ana yana ɗora su akan hanya madaidaiciya ko da yaushe damuwarsa ya za ya ɗaliban shi su samu abin da ya dace na ilimi da tarbiyya da sanin ya kamata da, da, da, da juriya wa kazalika idza atabarta al-musannafati yace haka nan kuma idan ka kalli littattafai wajatta lintifa'a bi tasnifil atqa al'azhadi aufara za ka ga an fi cin moriyan littattafan mutanen da tarihi ya tabbatar da suna jin tsoron Allah kuma sun fi sauran zuhudu suna da cikakken tsoron Allah da cikakken zuhudu wal falaha bil ishtighali bihi akthara kuma za ka ga an fi damuwa da littattafan su kowa na so ya mallake su dukkanin malaman da littattafan su suka wanzu din nan tun daga zamanin su Imam Malik har zuwa zamanin da muke rayuwa anan Allah ya gafarta musu gaba daya aka ga cewa malamai ne da tarihi ya tabbatar da cewa malamai ne na Allah masu tsoron Allah masu gudun duniya masu taka tsantsan masu wara'u to su ne sai ka ga littafan su sun wanzu Imam Malik ba shi kadai rubuta littafi a zamanin da yake rayuwa ba amma me yasa Allah subhanahu ta'ala ya wanzar da mu wadda har zuwa wannan shekaru alama ce akan cewa bawan Allah ne mutumin kirki ne mai tsoron Allah haka su Imam Bukhari haka su Muslim haka su Ahmad ibn Hanbal haka su Tirmidhi haka su Qurtubi haka su Ibn Taymiya su Ibn Al-Qayyim su Zahabi da sauran malamai na zamanna daban-daban Allah ya gafarta musu gaba daya Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa ya wanzar da littattafai ne da ilimi na mutanen da suke na kirki na kwarai domin na baya su ci more su to da haka kai ma yanzu ka nemi malami sai ka nemi malamin da ta bayyana cewa mutumin kirki ne abin da yake a ɓoye kuma wannan sai a bar wa Allah wanda aka ga alama kirki da nagarta da alama halayen kwarai da dattaku a wajensa to shine malami abin koyon karatu a wajensa wal yajtahid kuma sai ka yi ƙoƙari ala an yakuna shehu mimman lahu alal ulumi shar'iyyati tamamu tila'in ka nemi malamin da yake yana da leƙe-leƙe akan dukkanin fannonin ilmomin shari'a malamin da ya san alkur'ani ya san hadisi ya san fiqhu ya san tauhidi ya san larabci ya san tarihi ya san ilmomi waɗanda ake buƙatar su kafin mutum ya zama malami ba wai wanda yake kawai ya dan yi a sha ruwan tsuntsaye ko ya dan koyi wani abu sama-sama ko ya dan yi wasu 'yan dabaru nashi ba walahu ma'aman yuthaku bihi min mashayikhi asrihi kasaratu bahsin wa tul ijtima'in ko malamin da aka tabbatar da cewa ya gamu da malaman zamanin shi waɗanda aka yadda da su ya koyi karatu a gurinsu ya tambaye su sun ba shi amsa ya zauna da su kasaratu bahsin akwai yawan tattaunawa wa tul ijtima'in da tsayin gamuwa da juna an gamu da juna ana da tarihi lalle ya koyi karatu a gun malamai la mimman akhadha an butunil auraki kar ka je kana neman ilimi a gun malami wanda ya ɗauki iliminsa daga cikin takaddu wato wanda yake malami ɗan koyi da kanka walam yu'raf bi suhbatil mashayikhil huzzaki ba a san cewa ya gamu da malamai gogaggu ba qala shafi'i radiyallahu anhu man tafaqqaha min butunil kutubi bayya al'ahkama. Al'ibamu shafi Allah ya gafarta masa yana cewa man ta'allama, walami uraf wanda ba a san shi bi suhubatil mashayikhi da gamuwa da malamai da zama da malamai al-huzzaq wanda suke masu basira wanda suke ƙwararru gogaggu ba. Qala Shafi'i radiyallahu anhu Imam Shafi'i Allah ya ƙara masa yadda ya ce man tafaqqaha min butunil kutubi wanda duk ya koyi ilimi daga cikin littattafai bayya al-ahkama to zai zai yi sawarwari ga hukunce-hukunce da yawa wannan yana cikin tafin adabul ulama wal muta'allimi na al-Hussein ibn Mansur al-Yamani da wasu wurare da aka ruwaito shi bandana haka nan malam yace wa kana ba'dhum yaqulu wannan su kuma yakan ce min a'zamil baliyati daga cikin mafiya girman bala'i jaraba ta mashyuhu as-sahafiyya mai da 'yan karatun koyi da kanka malamai ai allazina ta'allamu min as-suhuf as-sahfiyya sune wanda suka koya daga cikin takaddu ibn aun yakan ce la yu'khadhu al-ilmu illa amman urifa bit-talabi ba a koyan ilimi sai daga wanda aka san shi da cewa shi ma ya koya kamar yadda zo a cikin wani asali wani hadisi tasma'una minna wa yusma'u minkum wa yusma'u min alladhina sama'u minkum ku ji daga gare mu a ji daga gare ku wanda suka ji daga gare ku su ma a ji daga gare su wato ilimi salsala ce kenan zaka ga al-Imam Shatibi a cikin Muwafaqat ya ambaci maganganu da yawa akan wannan a cikin muqaddimarsa haka al-Allama Ibn Uthaymeen a cikin littafin shi Kitabul Ilm yayi maganganu kwatankwacin waɗannan inda yake cewa man kana shekhuhu kitabahu kana khata'uhu akthara min sawabihi lalle wanda ya zama littafin shi shine malamin sa bai da malami sai littafi da zai zama kuskuren shi zai fi daidai din shi yawa wannan da abubuwan da suke tajriba sanannu mushahad abinda ake nufi shine a karan farko na koyon ilimi wajibi ne mutum ya koyi ilimi a hannun malamai su malaman su koya mishi muhimmat da mulimmat na ilimi ya zauna a gabansu su nuna mishi yadda yake to lokacin da kuma ya bunƙasa shi ma ya zama malami a cikin abin da suka koya mishi za su koya mishi yadda kuma ake koyi da kanka din to in ya kai wannan matsayin na ya koya da kansa babu laifi kamar yadda Usaimin din yake faɗa yace sai dai shi mutumin da zai binciko da kanshi to akwai aqabat akwai sarƙaƙiya da zai gamu da su aqaba ta farko shine zai daɗe yana binciken abu kankani bai gane shi abin da kawai za a nuna mishi to zai ta shan wahala kafin ya kai gare shi kwatankwacin mutumin da ya zo wani gari da bai sani ba sai ya ce bari da kanshi ya gano gidan da yake nema ta yiwu daga ƙarshe zai gane gidan amma zai sha wahala inda ku kawai tambaya ce da Allah ina ne gidan wane sai an nuna mishi kai tsaye to akaba kuma ta biyu shine akwai yiwuwar kuma abin da yake daidai ya ganshi a kuskure abin da yake kuskure ya ganshi a daidai da sauran dai abubuwa da da da, da, Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ya ambata don haka ba daidai bane mutum ya itimadi akan kansa kawai wajen neman ilimi sai ya yi itimadi a kan malamai gogaggu wanda suka iya in ya so in su suka ba shi lasisi cewa to yanzu kai ma kana da yancin ka bincika da kanka mun baka wato yanzu ka riga ka samu kayan aikin yin bincike to kana iya zuwa a lokacin ka yi irin wannan binciken kuma makalla ko da tsari na boko idan aka ba mutum wato shahada abin nan wato terminal degree abin da ake ce ma PhD ana nufin an ba shi dama ne na yin bincike to kuma kafin ya kai gwana lokacin za a tabbatar an tarbiyance shi akan tawalu'u da taka tsantsan da kuma wato sanin ka'idoji na bincike din da amana ta ilimi wadda za ta koya mishi ya zama yana da hankalin kanshi wajen binciken ba wai ya dinga yin gaban kansa ko ya dinga jiji da kai ba wannan wannan ba abu ne na na albarka ba Allah ubangiji ya tsare mu da haka malamin da za ku yi karatu a gunshi zama malami ne wanda shi ma yana tarihin koyon karatu ba wai kawai rana tsaka a ganshi da malanta a rasa ina ya samu ta ba a'a shi ma an san malamansa kamar yadda in za ku ba mutum auren ya ba sai kun san iyayen shi ba kai ba a ba mutum aure ne ba a san asalin shi ba to haka ba za ku ba ba za ku mika ƴaƴanku ga wani kawai wai ya koya musu karatu ba alhalin ba ku san tarihin koyon karatun shi ba su waye malamansa a ina ya koyi wannan karatun idan ma an san malaman ya zama malaman wanda aka yarda da su ne in ba haka ba irin abin da malaman suke a kai na bata ko rashin wato abin nan rashin kirki shi ma haka haka zai gina muku zai gina muku ilimin yaran ko ilimin matan ku asani abu na biyu da ya kamata ɗalibi ya kula da shi ta fuskar wato ladabin tsakanin shi da malami malam yace an yanqada li shaykhihi fi umurihi ولا يخرج عن رأيه وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته ويعلم أن ذلة الشيخ أن ذلة أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة yace abu na biyu shine an yanka da shehi ka zama kana jawuwa zuwa ga ra'ayin malaminka ka bi malaminka sau da kafa ka mishi da'a da biyayya kamar da zaka yi ma iyayenka wala yakhruju an ra'ayi kar ka dinga fita daga ra'ayin malamin ka malami ya ce ga abin da yake so ai kai kuma kana a ba wannan kake so ai ba ka dinga ja'in ja da shi wa tadbirihi kar ka dinga fita daga tsare-tsaren da malamin ka ya tsara maka na lokacin karatu ko na ranaku ko na irin littafin da ake so a karantar bal yakunu ma'ahu kalmaridi ana so ka kasance a gaban malamin ka kamar mara lafiya ma'a tabibil mahir yadda wanda yake mu'amalanta at-tabibil mahir afwan ba mahir ba mahir kama yadda yadda mara lafiya ke mu'amalanta wato likita ƙwararre kaga duk abinda likita ƙwararre ya gaya mara lafiya na shawarwari da dokoki da ƙa'idoji haka yake bi in yace je ka siyo wannan maganin za ka siyo sha wannan da safe guda kaza sha wannan da rana za ka sha daina cin kaza za ka bari sai dai ba ka son ka zauna lafiya kuma ba ka son kuma ka, ka samu waraka yadda ka ga wato mu mutane in ba mu da lafiya muna jin dokar likita muna bin dokar likita lokaci fiye da dokar Allah ba a saba wa dokar likita amma za ka saba iyalanka da sauran kusa da kai za su yi ta maka tankiya cewa kai baka da hankali ne ba likita ya ce ka daina yin kaza ko kai kaza ba ko ka sha kaza ko ka sha kaza ba to haka ya kamata ka zama kana yi wa malaminka irin wannan da'an kana bin shi sau da kafa a bisa bil ma'ruf ina fata muna ganewa jama'a fa yushawiruhu fi ma yaqsiduhu da haka sai ka dinga shawara da malaminka akan da abin da kake nufa ta alga ta malam ina so wallahi zan sai gida a wuri kaza me ka gani alga ta malam zan yi aure a wuri kaza alga ta malam zan yi kaza zan yi kaza kasuwanci kaza duk abin da ya shafi karatunka da rayuwarka ka dinga neman shawara malamin ka zaka samu albarka wa ya taharra ridahu fi ma ya'tamidu kuma ka dinga neman yardan abinda zaka yardar da shi akan abinda ka dogara wato abinda zaka yi ka ji cewa ka samu shiga a wurin sa ka samu dace cewa lalle ya yarda da kai ka nemi wannan yarda wa yubaligu fi hurmati kuma ka kai matuƙa ka kure ka kura lamba wajen girmama malamin ka da ganin darajarsa wannan shine abubuwan da nake faɗa a darasin da ya gabata cewa muna da matsala sosai mu da ake cewa ɗaliban ilimi musamman a wannan yanki namu na Najeriya kuma kamancinsa muna da raina malamai wannan kuma shi yake sa abin yake karancin albarka jama'a mu ji tsoron Allah mu tuba ba ta farki mai kyau ba wa ya taqarrabu ila Allah bi khidmati kuma ka nemi kusanci da Allah ta hanyar hidimar da kake wa malaminka wato hidima ta kula da shi da girmama shi in kana da abin hannu ta hanyar taimakon shi galibin malaman nan ba su da abin hannunsu to ka dinga taimakawa malami ta hanyar girmama shi da sauransu da nuna mishi girma da godiya akan alherin da ya maka nuna maka hanyar Allah da ya yi wa ya'lamu anna dhullahu li shaykhihi izzu kasancewa kaskantar da kanka a gaban malamin ka din nan daukaka ce wa khudu'ahu lahu fakhrun kuma rankwafawa a gaban malaminka kamar biyayya alfahari ne gare ka wa tawadu'uhu lahu rif'a kuma yin tawalu'u mai da kanka ba komai ba a gaban malaminka to wannan daukaka ce gare ka kamar da na sha yin kwatance jama'a a wannan darussa da muke in ka lura a boko duka muna yin wannan abun a boko mu kaskantar da kanmu a gaban malamanmu na boko wataƙila ma wasu ma kafirai ne ba musulmai ba dan suna koya mana abin da muka san zai amfane mu a nan duniya muna alfahari da cewa muna musu biyayya muna haƙuri da su muna tawalo a gabansu ba ma so mu nuna musu wato mu wata tsiya ne saboda muna ganin girman abin da suke koya mana to wanda yake koya maka ilimin da zai kai ka zuwa ga samun yarda Allah da tsira a lahira to shi yafi cancanta kai ma wannan shi ma wancan ɗin wajibi ne ka mashi duk wanda ya koya maka wani ilimi ko wata sana'a ko wani abu na alkhairi wajibi ne ka girmama shi sawa'un sana'a ya koya maka ta tukin mota ko tela ko kanikanci ko birkila ko ya koya maka kasuwanci to balanta kuma da ya koya maka qur'ani ko sunna ko fiqhu ko tauhidi ko nahwu ko makamantansu duk waɗannan abin ka girmama su ne ina fata mun gane wannan kuma ka nemi lada a wurin Allah ta hanyar girmama su da nuna musu karamci da sauransu wa yuqalu ana cewa inna shafi'iyya radiyallahu anhu utiba ala tawadu'ihi lil ulama'i faqala Imam Shafi'i Allah ya ƙara mashi rahama wasu suka aibata shi akan cewa yana girmama malamai abin yayi yawa sai yake cewa a cikin waƙi uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan takrumal nafsu allati la tuhinuha yace uhinu lahum nafsi eh naji din ina wulakanta kaina a gaban malamaina ina maida kaina ba kowa ba a gaban malamaina fahum yukrimunaha domin su suke girmama mini rayuwata su suke bani karama da ilimin da zai amfani ni imamu shafi'i wannan irin ɗauka da ya samu ai duka aikin malamansa ne malaman shi ne suka bashi ilimin da ya zama abin da ake gani yanzu mai suna imamu shafi'i rahimahullah ya ce walan takruman nafsul lati la tuhinuha din rai wanda bata wulakanta a gaban na gaba da ita ba to ba za ta samu girma ba din ran da bai wulakanta a gaban na gaba da shi iyaye da malamai da shugabanni ba to ba zai taba samun wani girma ba wannan baiti yana cikin littafin al-madkhal na Imam al-Baihaqi shine ruwaito shi na'am sai malam kuma yace wa akhadha ibn Abbas radiyallahu anhuma ma'a jalalatihi wa baitihi wa martabatihi bi rikabi Zaid ibn Thabit al-Ansari ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abihi ya kasance dama yana da labari masu ban sha'awa labarai masu ban sha'awa wajen girmama malamansa wajen girmama malamansa da kaddara su yakan je gidan malami ya zauna ya sha wahala ya sha rana ya sha kura ba zai yi malamin salama ba sai san da malamin ya fito malamin ya fito ya ce mishi a'a dan Abbas ya ba kai magana wasu ta alaga ta malam ai bai kamata in tashe ka bacci ba dole ne in jira ka to akwai babban malami cikin sahabbai Zaid ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai sai aka ga Ibn Abbas ma a jalalati tare da darajarsa wa baitihi gashi dan gidan annabta dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama dan gidan dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cousin ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin alakar da ke tsakanin manzon Allah da Aliyu ita take alaka ita take tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Ibn Abbas yace sai wa martabatihi da darajarsa sai aka ganshi yana rike da birikabi zaid ibn thabit al-ansari yana jan raqumin zaid dan thabit al-ansari daidin yana kan raqumin wa qala yana cewa hadha hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina yace haka sai yana cewa masu kallon shi haka aka umarce mu mu dinga girmama malaman mu wannan shine umarnin da aka yi mana wannan labari yana cikin littafin al-ma'rifatu wat-tarikh na yaqub bin Sufyan al-Fasawi da al-Imamu al-Baghawi ya ruwaito a cikin Mu'jamus Sahaba da al-Khatibu a cikin al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' wanda lafazin shine a cikin littafin Khatibu ana hakaza inna hakaza nasna'u bil ulama da kuma lafazin hakaza yuf'alu bil ulama duka haka yazo wallahu ta'ala a'lam وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر haka limamu Ahmad ibn Hanbal wata rana ya je makarantar Khalafu bin Hayyan wanda aka fi da suna Khalafu lil Ahmar wanda mawaki ne mai riwayan adabi jikan wasu turawa mutanen Fargana da suke wato bayi malamin su al-Asma'i ne duk da yake ana tuhumarsa da kirkiran waƙoƙi ya danganta wa mawaƙan jahiliya rasuwarsa shekara ta ɗari da tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wata rana Imam Ahmad ibn Hanbal yana neman fassarar wasu kalmomi a cikin ainihin hadisai sai tafi makarantar wannan malami wanda ya fi malamin jalala da komai da ya je sai malamin ya bashi wuri madaukaki ya zauna sai yake cewa a'a la aq'udu illa baina yadayka akramaka Allah ba zan zauna ba sai a gabanka na dauna dafa an dirshin yadda dalibi ke zama a gaban kujerar malamin shi ko gaban malamin shi umirna an natawaba liman nata'allamu minhu Ahmad ibn Hanbal ya ce an umarce mu da mu dinga kaskantar da kanmu a gaban waɗanda muke koyan karatu a wajensu da aka danni sunana Ahmad ibn Hanbal wanda na shahara ba kawai zan zo shikenan in ce wai tunda na zo makaranta ka yanzu har yanzu in zo da wannan girman nawa ba a'a yanzu nan fadar ka ce ni ne zan zan zauna a ƙasa wa qala al-ghazali imamu ghazali yana cewa لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع باء كوين إلمي سيدا كسكنتر دكي التواضع سيدا توالو وإلقاء السمع دكما سنيا كني أو ألقى السمع كينو sai ka sanya kunne wato ka ba da kunnenka kana ji da gaske hankalinka na wajen qala gazali yace wa mahma ashara alaihi shaykhuhu bi tariqin fit ta'limi falyuqallidhu duk abin da malaminka ya ce maka ga hanyar da za ka baka koyi kaza to bi wannan hanya falyuqallidu waliyada ra'ayahu kai watsi da naka ra'ayin ka bi ra'ayin malaminka fa khata'u murshidihi anfa'u lahu min sawabihi fi nafsi malaminka ya kuskure sai ya fi maka amfani fiye da kai kai abin da kanka kai daidai wannan magana cikin iya ulumuddin al-ghazali wa qad nabbaha Allah ta'ala mala yace Allah subhanahu wa ta'ala ya fadakar ala zalika akan irin wannan ka'ida ta cewa ka bi dokar malaminka kar ka bi san ranka fi qissati Musa wal Khadir alaihi assalam amma kissa annabi Musa da Khadir Allah ya kara musu aminci gaba ɗayan su bi qaulihi inda Allah yake cewa innaka lan tastati'a ma'iya sabra Khadir yace ba za ka iya hakuri da ni ba tun farko ga wannan Musa ba za ka iya hakuri da ni ba hadha ma'a ma'a uluwi qadri Musa al-Kalim fi risalati wal ilm wannan fa duk da girman annabi Musa wanda Allah ke magana da shi girman manzancinsa da girman annabtarsa da girman iliminsa hatta sharata alaihi sukuta amma wannan malami ya sa annabi Musa kaida cewa to kai shiru fa qala yace mishi fala tasalni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra ce karka sake ka tambaye ni wani abu sai in ni na baka izini duba ka ka'ida da sa Allah Musa to idan aka sama ka'ida malami ya sama ka'ida cewa to bana son surutu bana son magana bana son lokaci kaza kai kaza bana son na ji karar wayar wani a cikin ajin nan to wajibi ne ka bi wannan dokan kana son ka samu albarkar ilimin nan dole sai ka bi wannan dokokin na malaminka ji ba annabi Musa fa annabin Allah ne ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli wanda ma kusan shine zaka ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi wajen gwagwarmayar da suka sha tare da al'ummar su shi sa ake yawan kwatance yau manzo Allah sallallahu alaihi kwatance da shi da bashi labarin annabi Musa saboda sun yi kama da juna wajen wahalar da suka sha a hannun al'umma su shi sa ma annabi Musa shi ma yana da tarin al'umma masu yawa a ranar alkiyama har manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a farkon al'amari sai ya zata ma cewa ko al'umma annabi Musa ma sun fita shi yawa amma da haka ka duba ga abin da malami ya ce mishi kar ka tambaye ni wani abu sai na baka dama hatta uhdi salaka minhu dhikra sai na baka labarin shi al'imam Muhammad ibn Abdulwahab rahimahullahu yana da wani littafi kankani wanda ya magana akan fawa'idu rahilati khadir ila Musa ya tattauna akan fa'idoji da dama ire-iren waɗannan a cikin wannan littafi na shi. Don haka in malami ya saka doka, to wajibi ne abu wannan doka ba za a yi mishi wato rashin kunya ko reni ko rashin ta'ida ba wajibi ne abu wannan doka da ya saka. malam ya ce a Salisu na uku an yanzura hu bi ainil ijlali ka dinga kallon malaminka da idan girmamawa wa ya taƙi da fihi darajatal kamali ka dinga kallon shi a matsayin wato malamin da yake kamili wato ya zama mutlaqul kamal ba alkamalul mutlaq ba domin alkamalul mutlaq lillahi wahdahu sai kuma annabawa da ya ba su isma amma ka dinga kallon shi da abin da ake cewa mutlaqul kamal wato malami ne na kware mutum ne na kirki فإن ذلك أقرب إلى نفعه به wannan sai ya sa ka fi cin moriyarsa ka dinga kallon janibin alkhairinsa zai sa ka cin moriyar shi wa kana ba'du salafi idza zahaba ila shaykhihi tasaddaqa bi shay'in wa qala an samu wasu cikin malaman magabata in za su je karatu in za su je makaranta sukan yi sadaka sai su tawassuli su ce Allahumma stur aiba shaykhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni ya Allah ka boye min aibin malamina Allah kuma karka hana ni cin albarka ilimin malamina wannan yana cikin littafin at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an na al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi haka malamai suke dalibai a wancan zamunna da aka san daraja ilimi abinda suke yi kenan sai su nemi wani dan abun sadaka sai su yi wa wani almajiri sadaka sannan sai su tawassuli da wannan sadaka cewa Allah ya boye musu ba wai ba wai malamin bayi da aibi bane a Allah kai ya bari su gani domin kada wannan ya tasiri wajen rashin ganin alfanun karatun. Kala shafi'i, shafi'i yana cewa kuntu asfahul warakata bayyana ya dai malikin safhan rafiƙan haibatan lahule Allah ya sama'a waƙa'aha. Imam shafi'i yake cewa na kasance ina wato juya takarda a hankali ɗan haka sai juya a hankali. kaddan kada imam maliki ya ji ƙaran juya takardar littafi na ce saboda kwarjinin da maliku yake mu wannan yana cikin littafin al-majmu' sharhul muhazzab na al-imam an-nawawi da kuma al-ibanata an usulid diyana haka shi kanshi maliku yake cewa a gaban wato imam zuhuri haka suke zama ba sa iya mai tambaya ba sa iya daga ido ma su kalle shi haka ake girma malamai da jama'a haka ake girma malamai jama'a girmamawa mai ban mamaki وقال الربيع ربيع ابن سليمان المرادي wannan babban dalibin makatin Imam Shafi wanda ya shekara ta 270 yake cewa wallahi majtara'tu an ashraba al-ma'a wa shafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu yace na rantsi da Allah ban taba yin tsaurin idan in daga kofi in sha ruwa a gaban shafi'i yana kallo na ina kallon shi ba saboda kwarjinin da yake mun na malami wannan yana cikin tafin manaqibu shafi'i na al-imamu al-baihaqi irin wannan labaran jama'a suna nan da yawa da yawa mala ya kawo mana su ne kawai nan a matsayin kwatance in ka karanta tarihin malamai duk zaka ga haka suke wa malaman su girmamawa da ganin daukakar su da ganin wato alfanun su a kansu da yi musu addu'a ta kwarai yace wa hadara ba'du auladil khalifati al-mahdi kamar da yake cikin tafin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da al-jami na al-khatib wata rana wasu ƴaƴan mahdi sarkin musulmi halifa Haruna bin Muhammad al-Mahdi suka zo Abdullahi Mahdi amin suka zo suka zo wurin malam Abdul Sharik ibn Abdullahi alƙadi annaka'i ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci wanda rasuwarsa shekara ta ɗari ne da saba'in da bakwai fastana da ila ilal ha'id to shi wannan ɗan sarki yarima ne prince ne da ya zo kawai sai ya jingina ya jingina jikin shi da bango haka ya tsayuwa irin ta takama wasa alahu an hadifin yana tambayan wannan malami game da wani hadisi falam yaltafit ilaihi sharikun sai malamin ko kallon shi bai ba sun ma'ada ya maimaita tambayan fa'ada sharikun mithla zalika shariku bai kalle shi bai ci gaba da harkar shi faƙala sai ya ce a tastakhifu bi auladil khulafa ce kai wannan malamin eh kai baka ga dan halifa ba kana raina ƴaƴan sarakuna qala la yace sam ba raina ka ba walakin al ilma ajallu inda Allah min an udayyahu amma ilimi darajar shawurin Allah ta fi karfin na wulakanta ilimi ba zan wulakanta ilimi saboda kai ba haka imamu imamu imamu al-bukhari ya gaya mu shi ma sarkin garinsu da ya ce a zo makaran a zo gidan shi akwai da kato ce a sai dai ka taho da kai da duk wanda yake son zuwa ku zo shi cikin talakawa ku zana ku koya wayarwa wannan magana arwaito ta da kuma al-ilmu azyanu inda ahlihi min an yudayyu falala ilimi a gun masu shi tafi karfin su wulakanta ilimin kamar da yake cikin littafin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da kuma al-jami' na al-khatib al-baghdadi zaka malamai ba sa wulakanta ilimi ba sa bari kuma wani ya ma ilimi wulakanci wa yanbaghi alla yukhatiba shaykhahu bi ta'il khitabi wa kafi bai dace ba ka dinga magana da ainihin malaminka da ta'ul khitabi wato ta ta mukhatab kamar ka ce mishi kulta ko katabta ra'aita jalasta wa kafihi da kuma kaf kama ya ce baituka kalamuka kitabuka da wato da wannan na harafi na ko dai abin nan ta'un ta mukhatab da kuma kafun na mukhatab wanda yake nuna mufradi to karka dinga samun shi wannan wato a ce ka dinga mishi magana kai tsaye kamar kana yi da abokinka kai wane kai jimana rigarka ka ka ga takalminka ko kaza ɗinka irin waɗannan mukhataban wala yunadihi min bu'din kar kuma ya kwalla mashi kira daga nesa wane alga ta malam irin wannan ba daidai bane kai malam ka kwalla mai kira daga nesa a wannan ma bai dace ba baya nuna mutuntawa yadda ai ba za ka yi babanka ko sirikinka ko babban mutum a cikin ango ku haka ba bal ya kulu in za ka kira malamin ka ce ya sayyadi ya ustaz alga ta malam akramakallahu alaraini alan guburu gwargwadon abin da al'ada ta mutunci ta hukunta ya ya sheikh ya ustaz ya sayyidi kamar yadda suke faɗa a Kano haka Kano za a ce ya sayyidi wa qala al-khatib al-khatib al-baghdadi yake cewa yaqulu zaka ce ne ayyuhal alim ya kai malamina ayyuhal hafiz ya kai masani wa nahwa zalika da makamantan wannan wama taquluna fi kaza ko kuma kace akan wakallahu me za ku ce game da kaza me kon me za ka ce karmakalla me za ku ce shine kaga bai amfani da kaful khitabi din ba kamar yadda ake zaka gaishe da surkai su babu an fito lafiya ne kun tashi lafiya ba za ka ce mai ka tashi lafiya ba sannun ku da zuwa ba za ka ce mai sannun ka da zuwa ba domin wannan damirin na jam'i na nuna girmamawa wa ma ra'ayukum fi kaza akar wakalla me ra'ayinku maimakon karkace mishi me ra'ayinka wa shibhu zalika da ire-iren waɗannan wala yusammihi fi ghaibatihi in ma baya nan karka dinga kiran shi da sunan shi haka gatsai da first name din shi aidan bismihi illa maqrunan bima yush'iru bi ta'zimihi sai ka hada sunan da abin da ke nuna girmamawa kace malam wani ko sheikh wani ko ustaz wani ko profesa wani ko dakta wani kar kai ka ce wani kawai ka ce mishi awwal sani salisu muhammadu ishaqa da wani ne kar ka kira sunan malamin ka haka ga tsayi sai ka hada da imam ko sheikh ko ustaz ko makamantansu yace ka qaulihi kamar ka ce qala shehu qaul ustazu au qala shekuna au qala hujjatul islam wa nahwu zalika sai ka faɗi waɗannan kalmomi na girmamawa wannan laqubba babu laifi amfani da su duk da yake a ƙarshen rayuwa yanzu kamar yadda al-Usaini yake cewa yace qadistu biha hurmatul alqab an riga an ci mutuncin laqubba yanzu ba su da wani alfarma tunda kowane kare da doki ma yanzu sunan shi sheik kowane wanda da wanda ya isa da wanda bai isa ba sunan shi dakta sunan shi farfesa sunan shi kaza kowa an laƙaba mai laƙuba wasu ma na, na, na maguzawa ne ba na musulunci ba ne na da ne na daɗin an bar farin su larabawa ba su saba da wato manya-manyan laƙuba ba sun fi sabawa da alkunya sunaye na alkunya amma yanzu laƙuba sun yi yawa to da aka sai ayi takatsantsan kar a dinga ba mutum laƙabin da zai mai nauyi ya je ya karya mishi wuya anzilu nasa manazilahum idan shi ba hujjatul islami bane kaka ce mishi hujjatul islami idan shi ba sheikh bane kaka ce mishi sheikh sai ka bashi wannan simple abu malam din nan wanda kowa ta ishe shi ai amma a ce mai sheikh a ce mishi al'allama a ce mishi annahrir ko a dauko wani babban suna a dinga lakaba mai ce mishi ibnu suna wani babban malami wanda ko kusa da farcen shi bai ba sai a same lakabin wannan sunan malami kaji ana dan tatsitsin mutum kaji ana ce mishi ibnu timiya ibnu hajarin zahabi ibnu kathirin malik kaji ana kira mutane irin waɗannan manya-manyan laƙuban shaɗibi wane ne to wannan za su iya karya mutum wuya ko su samu shi girman kan da zai halaka shi Allah ubangiji ya kyauta saboda ƙurewar lokaci za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah nake cewa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh